وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين irin zantuttukan da kafirai suke game da ƙur'ani yadda kafirai suke yin zantuttuka daban-daban game da ƙur'ani su ce sihirin mustamir su ce kahanatun su ce shirin su ce asatirun lawalina ko su ce ina ma yi alimuhu basharun dukkaninsu kamar zane ne kamar a zana hoton mutum ko hoton wani abu a zana siffar yadda mutum yake yanzu wannan zanen da aka yi gaskiya ne mutum din ne ai ba gaskiya ba ne to haka ma su ma duk maganganun da suke faɗa game da ƙur'ani ba wadda take ta gaskiya duk suna tanki faɗi ne game da ƙur'ani ba gaskiya a ciki yasa kada gwanayen iya magana su jefa ka a cikin imuwa don sun faɗa magana magana su to kake kuma wannan ana magana a game da masu musul qur'ani ko masu inkarin qur'ani amma magana ce wanda yake ta jage zarta akan duk wanda yake kawo wani abu daban a cikin addini ta yi ka samu wanda zai kawo magana yana sukan sahabban manzo Allah ya iya magana su wannan iya magana ta sakata daidai ka gane duk maganar da yake yi Allah ya kawo kishiyar Allah ya faɗa ya yarda da sabon manzo Allah ayin wasabiquna lawwaluna min almuhajirina wal ansari wal ladzina tabawhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu ya ga magana cewa ya yarda da su ko kuma ya kira wasu cikin manyan bayan Allah ya ce zai soke su to Allah ya faɗa cewa sunnatu min alawwalina wa sunnatu min alakhirina shi yasa duk irin iya maganarsa kar ta ɗebe ka kai ya jefa ka cikin ɗimo duk magana in ya gama ka ɗauki kayan ka bashi ga kayan ka nan kar ka ɗauka kai ya zama ka samu wata ta jefa ka cikin ɗimo ko ka ringa tunanin anya wannan fa ba gaskiya ba ce ka dawo ka duba ya aka aje kowane abu ka dawo fa la yuhiman nakal huda ba'u kada gwanayen iya magana su ka a cikin wata ɗimuwa akan samu gwanayen iya magana amma jagoro horori ne na bata wanda irin su sharrun su ya dutarwa ga bayin Allah amma kai bawan Allah in ka game da irin wannan kyale su da iya magana su ka da kai riko da hakika duk abin da wani zai faɗa game da wani duk abin da wani zai faɗa game da wani ai bai kai ka bi faɗin Allah ba Allah ya ce ya yarda da duk sahabbai ya yarda da sahabbai والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان الله تعدد su rari Allah wani marar ruwan ka kuma da ya ce ma shi bai yadda da su ba yadda sa ake nema ko ta Allah magana ta ce gaskiya ko magana amana sadaqu min Allah kila ko man sadaqu min Allah hadisa da yawa ayoyin qur'ani ta bayyana ilimai iri daban-daban daga haruffa da babbaku ya bayyana daga haruffan nan ita kamar kwaya ce ko kwallo kamar na dabino kwallaye kamar na dabino zangarniyoyi na daga kwayar ya kayatar da manoma kwaya ce guda ɗaya amma sai a samu ta yi zangarniya da yawa ya samu ta yi zangarniya bakwai kowace ma zangarniya a samu kwaya ɗari ko fiye da haka a jiki to haka ma kalma ta ƙur'ani take sai zama kalma ce guda ɗaya amma iliman da za a fitar ƙarƙashi da yawa sai da na alin rila ta ala'anu yake cewa ai duk ilimi ma shi zai iya fit da shi daga ɗigon bar bismillah to wannan kenan wa zaka'u da daɗuwa na daga gare shi zaka'u da ɗuwa amma duk da wannan abin da ƙur'ani ya kurakuran nan suka tsawaita kai kawo a kansa da kokonto lokacin su ce tsafi ne wani lokacin su ce kirkirar sa aka ce wa illa in haza illa in kuniftare huwa wa anhu alaihi qawmuna haruna ai mutumin da za a kawo masa hujja akan abu amma zama duk da hujjar nan ya sa kafa ya shure ya ƙi yadda idan ya zama hujjoji shaidu ba su amfanar da komai ba to a ce za a nemi shari'a ta fuka kawo hujjar ai wahala ce wanda shi ba ruwansa ba sauraro yake ka kawo masa hujja ba ya yadda a ya ɗau ra'ayi ya rungume duk hujjar da za ka kawo bai yarda da ita ba to wannan me na tsayawa ka wahal da kanka wajen kawo hujja gare shi bal ittaba allazina zalamu ahwa'ahum bi ghairi faman yahdi man rallallah wa idza rallatil wuqud ala ilmi wato wataran ake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gamu da wani cikin manyan malaman yahudawa mandawa suke tun kaho an ce a zamaninsa ba wanda ya san attaura kamar amma kuma saurayi ne matashi ne to sai Allah ta ya gamu da shi akan hanya ba kowa a waje sai manzo Allah ya ce da shi wani ka gane ni ne fa aka kawo sufata a cikin attaura aka ce kaza ina da sufa kaza ina da sufa kaza ina da a cikin attaura a sai balamin nan ya duba dama ya duba hagu bai ga kowa ba sai ya ce ai abin da zan faɗa ma ya ce da bazala sallallahu alaihi wasallam abin da zan faɗa ma duk malaman yana sun san kai mai gaskiya ne sun san mai gaskiya ne shi ya sa wato sosan a kan gaskiya ne manzala sallallahu alaihi wasallama shi ne wanda aka faɗa a littafin ƙur'ani shi ne wanda aka faɗa za a saukar gare shi to amma hassada ce da wasu dalilai nasu suka sa suka ƙi yadda wa jahadu biha wa saykanata an kulkuruwa to wa idza rallatil wuqud ala ilmi idan hankula ta ɓace alhali ana sami ana sannan aka ƙi bin sanin aka fifita aka gwammace gwamma abu son zuciya amma za ka dubu to me rage masu nasiha za su faɗa ai ba masu nasiha ba su da abun faɗa sai dai su zura ido ko wanda yace shi ya ji ya gani abinda zuciyarsa take so zai bi ba neman hujja yake ba ba neman dalili ba to kuma me zai wata nasiha za a yi masa kawma isa kauma isa ya ku mutanen annabi isa amantu mu kawma musa kun yi wa kauma musa mutanen annabi musa mu'amala billadhi amalatkum al-hunafa da irin amalar da masu bin addini madaidaici musulmi suka yi muku mu'amala da shi kaka abin yake saddaqu kutubakum su ba sun gaskata littattafanku wa kadzabtum kutubakum ko ko kun karyata littattafansu su masu bin addini na gaskiya musulmi sun ce injila gaskiya ce Allah ne ya saukar da ita amma ku rara sai ku ce ai Qur'ani ba gaskiya bane shi yasa irin yanda mutanen annabi Musa suka yi muku irin haka kai wa musulmi mutanen annabi Musa sun karanta littattafan ku sun ce injila ba amma ko kun yarda da at-taura to kuma kuma sai kuka rama wannan abinda mutanen annabi Musa suka yi muku akan musulmi musulmi sun ce injila gaskiya ce Allah ne ya saukar da ita amma kuka ce ba ku yarda da Qur'ani ba ba Allah ne ya saukar da shi ba inda za hakika wannan irin wannan ya munana a matsayin sakayya
law jahanna bihi lakum da a ce za mu musu irin yadda kawai musu mu ce mu ma ba mu yadda ba ai injilan nan ba Allah ne ya saukar da ita ba da mu da ku sai mu daidaita a cikin kafirci sai mu- yadda kuka batattu sai mu ma mu zama batattu to amma mu ba mu yadda da ba mu ɗauki wannan ba mun yadda annabi Isa manzo ne na Allah kalma ce ta Allah ruhi ne daga Allah mun yadda cewa injila littafi ne na Allah ثم وكفينا على أصل برسلنا وكفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين
awal da haske suwa yanzu ta yi a ce gaskiya ta daidaita da bata ina gaskiya ba za ta taba daidaita da bata ba malakum iwatal kitabi me ya same ku ne ko wa'anda yake an sauka musu da littafi na san alhali mutane laysa yur'ala hakki minkum da ba kwa yan uwantaka a cikin gaskiya koyaushe bin son zuciya kuke ba kwa ɗaukan gaskiya ta zama wata za ku riƙe duk wanda ya tafi bisa gaskiyar ku ce kun ji kun gani na ku ne a son ya ne kuna haɗa kai ne don son zuciya yasul awwal wal akhira ya zama na farko sai ringa wani ƙarshe hassada a yahudawa sun wa nasara hassada da aka ba nasara anjila su kuma na nasara sun wa musulmi hasada da aka saukar da qur'ani na wa ma zala kabar muhdasu wanda suka zo daga baya da wanda suka gabata duk ba su bushe ba su wannan tsari duk suna wannan tsari ne na hasada kad alimtum bil hakika sun sani da irin yanda kabila ya zalunci habila zulmu din masari ne aka rafa ga fa'ilinsa ya cika da mafulin habila din mafuli ne wa mazlumu ikhwati al'adiya daman masu tsoron Allah su ake samu yan uwansu su zalunce su nan saboda arura dole kalu ba za a ce mazlumul ihwati ba saboda sai baitin ya kare ta fuska aruri sai dai wa mazlumul ihwati wa mazlumul ihwati al'adiya kar alimtu fa'ilatun bi zulmika mutab'ilun bi lahabi fa'ilatun لا ومظلوم لا ومظلوم فإلات ملهوة تفئل أتياء فائلات يسا متفئل ملهوة متفئل متفئل to wasanitu kun ji irin makincin da 'ya'yan annabi ya koma su kai wa ɗan uwansu wa kulluhum annabi Yusuf alhali dukkaninsu bayan Allah ne managarta dukkaninsu bayan Allah ne managarta hina uhdi biha yayin da suka jefa shi a cikin rufe-rufen rijiya rijiya mai tsananin duhu wa rawu bil suka jefe shi da ƙarya a abin da bai ba suka ce ya yi sata in ya sarik faƙar saraka a hullahu min ƙabalu alhali shi makubuci ne
ata asawun mawada ai sai ku koyi da wanda suka gabata idolinsu tunda aka zalunce ku ata asu lil nafsi domin koyi da wanda ya gabata akwai hakurkurtarwa a cikinsa ga rai rai in ta dubi cewa wani wanda ya gabata madaukaki ya gamu da wani abu to don ita ba ta gamu da irin wannan ai sai ta haƙura asirakum kuna zaton ko nan kun cika da alkawari lokacin da su wa'ancan da suka gabace ku suka yi ha'inci an turakum hasantum ko kuna zaton ko nan kun kyautata lokacin da su wa'ancan suka muna na bal tawadat ala tajahudi ala bari iyaye sun shuɗe bisa aiki da wauta magabatan sun shuɗe bisa aiki da wauta taqafasa sai zama 'ya'yan sun zo sun bugura musu su ma suka ci gaba da aiki da wauta
na bayyana fatu a taura a taura su ta bayyana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam injila ta bayyana manzan Allah wa hum fi alhali su da yahuda da nasara sai zama sun yi tarayya a cikin musulman ba wani a cikin su da yadda da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yaquluna bayna kai in kuka ce ai a taura ko injila ba su bayyana manzan Allah ba kama zalan biha aswa'u to ai da mun ba ki domin har yanzu akwai dindimi a idanunku a daga ganin wannan shi yasa dindimi bai gushe bi ha daga hangen abin da a taura ko injila ta bayyana an uyunihim daga idanunsu aw taqulu ko ko kuka ce eh kun yadda a taura ta bayyana shi injilan ma ta bayyana shi kama da uzuni me ya kawo kunnuwan kama ko da uzuni sanna take mai kurinta daga abin da a taura take faɗa arahu yahudawa da nasara sun san manzo sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ne ya aiko shi wa ankaru amma kuma suka yi musunsa suka ki yadda su ba da gaskiya wa zulman ashuhada'u wanda ake sauraron su sa su ba da shaida a kansa tunda Allah ya sanar da su kada matu shahadata sun koye masa shaidar zulman dan zalunci zulman din maf'ulun li ajalihi ne aka gabatar da shi ana gabatar da maf'ulun li ajalihi
aw yuru ila taqulu huwa aswa'u yanzu ya yi a ce haske na ubangiji baki ya bu- ya bushe fitila ce karama wadda dan an bushe hasken zai mutu hasken Allah haina ya ko tauraruwa ka iya bice hasken wa huwa alladhi bihi yusra alhali ko da shi ne ake haskaka alhali da shi ne ake haskaka aw la yunkiru man arakum al-hajja'u yanzu ba za su yi musun wanda za su yi su musun wanda yaƙi ta niƙe su ta da dutsen nikanta an amurhi daga umarninsa yanzu sa ce manzo Allah ba manzo bane alhali irin kace-kacen duk da ya mutu ba inda ba su je ba ba matakin da ba su ɗauka ba na su ga bayansa amma kuma a ƙarshe sai su aka ga bayan su yanzu za ce wanda yake haka ba gaskiya ba ne muka samu sauran sabari ya tufafi da ko tufafi na wulakanci na kaskanci harkar lardiman minhu hakika an zub da wasu jinin a cikinsu basirar da an kare wasu jinnan kuma kamar ƙurai zato an kashe duk wanda yake balagagge namiji a cikinsu amma a banu nariri an kyale su sun tsira da rawukansu ba a kashe su ba kaifa ya hadil ilahu minhu quluba da za a yi a ce allah zai shiri zukata a cikinsu asu harba gaza zuciyar da yake ta cika da gaba da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan zuciyar da ta cika da gaba da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ba zai shirye da ita ba to
اللهم صل على سيدنا